الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله يومنا رانا الخميس عشرين وطن جماد الآخرة hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan sha biyu shekara 2025 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shi gaba da karatuttuka da aka saba gabatarwa a kowane sati za mu fara da littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya darasi na 32 a muna nan cikin shafi na 71 shafi na 71 game da fasli da yake magana akan ranka salloli to za mu tashi inda mali yake cewa wa man zakara fa'itatan fi waqatiyatin yajibu tartibuha ma'aha fa in kana fadhan qata'a ma lam ya'qid rak'atan bi wad'i yadayhi ala rukubatayhi fa in aqadaha damma ilayha ukhra wa kharaja an shaf'in bala yake magana cewa wa man zakara wanda ya tuna fa'itatan kubutacciyar sallan da lokacinta ya riga ya kubuce ya wuce fi waƙatiyatin kuma yana cikin wata salla wadda lokacinta yana halarce wato yana cikin sallah daga cikin sallolin nan guda biyar ko azahar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba to sai tuna kuma a bai ɗaya daga cikinsu ba a cikin sallolin da suka gabata kuma ko da ya tuna ita ma lokacinta ya riga ya wuce kuma ga shi yanzu yana cikin yin wata sabuwa wadda ita lokacinta yana nan to shine za a yi bayani to shi ne malam ya ce yajibu yana wajaba gare shi tartibuha ma'aha ya jeranta ya jeranta ta ma'aha tare da ita ma'ana wajibi ne ya fara yin waccan da ake bin sa sannan sai ya dawo ga ita wannan da ake cikin lokacinta saboda haka ma'aha haɗin yana komawa wato zuwa ga ita alwakatiya ɗin wagga da ake cikin lokacinta shi kuma tartibu ha haɗin nan yana komawa zuwa ga ita alfa'ita ma'ana waccan da lokacinta ya fita to wajibi ne jiranta ta ma'aha tare da wannan da lokacinta yana nan e matuƙar wato sallolin ba su yawaita ba wato suna wato abinda ake kira da yasirul fawaid kamar yadda ya gabata a baya kila sallah ɗaya ce ko biyu ko uku ko hudu wanda waɗannan duka an yi ittifaki kan cewa salloli ne 'yan kaɗan kamar sun riga sun yawa kila sun kai sallah shida eh to kuma ai an faɗa a baya cewa akan gabatar da alhadira sannan su sai a yi su to kaga nan yana magana ne ke nan in sallolin yan kaɗan ne eh yan kaɗan ne ne to hakan yakan faru zai iya yiwuwa shi kaɗai yake sallah zai iya yiwuwa tare da liman yake zai iya yiwa ma limanci yake yi kaga fuskokin nan guda uku kowanne yana yiwa to sai fara da alfazzu idan ya zan shi kadai ne sai ce fa'in kana fazzan idan ya kasance hakan ya faru da shi kuma yana sallah shi kadai yana sallah zahar ko la'asar ko magarib ko isha ko asuba sai ya tuna wata sallah da bai yi ba kuma ita lokacinta ya wuce kila sallah ɗaya ce ko biyu ko uku ko hudu to mala ya ce ƙaba ita wannan da yake yi sai ya yanke ta sai ya mi yawwa me yasa aka ce yanke saboda ta ɓaci ba sai ya sallame ba kawai zai yanke ta ne da zuciyar shi sai ya niyan kawai ya fita sallah kenan ba sai ya ce assalamu alaikum ba saboda ta riga ta ɓaci ita kuma sallar da ake sallamewa sallah sahiha ingantacciya to wannan gaba ɗaya ta roshe to mi zai wa sallama to shi yasa malamai suka ce da zuciyansa zai yanke sallar sai ya kudurta cewa ya fita sallar shikenan saboda tuna waccan to ya lalata masa wannan saboda haka idan ya yanke sai ya je ya yi waccan da ake binsa in ya kammala sannan sai ya dawo ya yi wannan ya faro ta tun daga farko tun da abin da ya yi an ce ya lalace ko? to amma akwai sharaɗi na shi yankewan an fahimta? to sharaɗin ne zai faɗa sai ce malam ya a raka'a tan matuƙar bai riga ya ƙulla raka'a ba ita wagga da yake yi wadda lokacin ta yake ciki in ya riga ya ƙulla raka'anta ta farko ko kilan ma har ya shiga ta biyu ko ta uku ma ko ma yana ƙarshe bi wadda iyadaihi ta yadda ya riga ya ɗora hannayensa ala rukuba ta yi a kan guwayyunsa wato ya riga ya shiga ruku'u ke yana cikin ruku'u a raka'ansa ta farko sai tuna wannan ɗin da ake biyarsa kuma ga lokacinta ya riga ya wuce to sai ce fa'in a ƙadaha to a nan yanzu ba zai yanke ba an gane? yawwa ba zai yanke ba saboda haka zai yi transfer ne saboda haka yin sai ya mayar da ita nafila eh kaga dai hawo yore kamar an bata waccan din eh to amma abin da yasa ba a ce yanke ba suka ce dama duk sallah da zara aka kulla raka'a to tana da alfarman dole a ƙarasa ta saboda Allah ya ce wala tubtilu a'malakum eh can kuma da aka ce shi yanki saboda dama bai kulla abin nan raka'a ba an gane to fa in aqadaha in ya kulla raka'an ya riga ya dora hannayensa ga guwayu ya shiga cikin ruku to damma ilaiha ukhra to sai ya ƙarasa raka'an sai in ya ƙarasa ta sai ya kawo ta biyu in ya kawo ta biyu ya samu raka'o'i guda biyu kenan sai ya zauna ya tafiya sai ya sallame a matsayin nafila sannan ya tashi ya je ya biya bashi in ya biya bashi ya kammala sannan ya dawo ya sake ita wannan farilla ɗin kina yanzu kaga ya yi sallah uku ya biya bashi ya yi nafila sannan ya yi wadda lokacinta yake nan eh to wannan shine wa kharaja to dalilin da yasa aka ce ya ƙara wata raka'a ya hada da wannan saboda ya fita an shaf'in wato daga raka'a biyu a shafu a yana nufin raka'a biyu eh saboda a mazhaba ba sallah mai raka'a ɗaya in ba wuturi ba to kuma wannan ba wuturi ba ce kaga in muka ce ya ƙara sarka'an ya sallame to ai kenan raka'a ɗaya yayi to kuma duk salloli har da na filfilu kowace irin sallah in ba wuturi ba ba sallan da ake yi wa raka a ɗaya amma yanzu in ya ƙarasa raka'an kuma ya yi wata to kaga yanzu ya fita da nafila mai raka a biyu yawwa to kaga ai ba asara ya ba saboda ga ladan nafila ga ladan ita farilla ɗin ga kuma ladan ita wadda ya rama ɗin tun da mantuwa ya kaga ba za a kaba shi da laifi ba an ce ya rama ɗin kuma ya rama eh to wannan ana magana in shi kadai yake sallah wa in kana imaman in kuma liman ne mutane yake ba sallah shi ma sai ya tuna haka an fahimta sai ya tuna haka shi ma dai bisa wancan sharaɗin kamin ya ainihin ƙulla ita wannan raka'a ɗin kamin ya duka ya ɗora hannayensa saman goyonsa e kila yana cikin karatun fatiha dai ko sura ko ya ɗan rusuna zai yi ruku'u sai ya tuna bai riga ya kammala ruku'un ba tunan ma kaɗa shi liman ke shi ma sai shi yanke mi shi yanke wannan sallah ɗin saboda ta ɓaci su ma mamun da ke biye shi su ma tasu ta ɓaci na ba ta gane yana cikin wuraren da illar da ta shafi sallar liman to za ta shafi ta mamunsa saboda haka sai shi yanke su ma ya sanar da su su yanke in suna ijira ne su jira shi in ya gama bashi ya gama biyan bashi sannan ya dawo ya ba su limancin wannan sallah ne in kuma ba su iya jira ne to sai su sa wani daga cikinsu amma dai tasu ɗin ma ta lalace tasu ɗin ta lalace yawwa to sai mala ya ce wala ya stakhlifu ba zai khalifantar da wani ba a irin nan ba a istikhilafi bai ce wato tunda yanzu ni tawa ta lalace bari in jayo wani duk da a samu wasu jahilai na yin wannan to ba a istikhilafi a nan saboda asalin sallar ta ɓaci shi kuma da ba duk inda kaga istikhilafi to sallah na nan saboda haka za a nemo wani ne sai ya ƙarasa waccan da an ka yi tana nan to amma a nan gaba ɗaya sallar babu ta to ka ja wani ya yi mi ai babu abin da zai yi yayi ko ba haka ba tunda ba zai gini akan abin da aka rusa ba eh waya siri zalika li salatil ma'mumina domin waccan illa ta lalacewan sallan shi liman to yayi na so ga sallar su mamu an gane abin da ya bata sallan shi to shi ma yayi na so eh ma'ana ya shafi sallansu eh saboda haka idan ya yanke sai ya ce to jama'a ku yanke sallah eh saboda ga matsalar da ni samu eh to in yayi sa'a ba jahilai na ba to gaga shikenan sai su yanke in suna da wannan karatun in kuma ba su da shi kaga sai dai a yi ta rigima ko ba gaba eh
suna da bambanci kenan da wanda kamar yana tunani yana da alwala eh ko da sallah ta tahi shi an nema suna da bambanci sai da baya sai ya tuna yawwa "Ah, ba mu ma alwala ba kwarai da gaske Su- yana cikin wurare sha biyu inda sallar liman ta ɓace amma ta mamu ba ta ɓace ba na Eh. to a nan kawai sai ya sai ya istikhilafi eh to amma shi wannan wurin bai cikin sha biyun can na eh wanda mun yi su a karatunmu na ba'ul musalli na mala abdullahi na eh wurare goma sha biyu ne inda sallar liman ta ɓace ta mamuna nan tana Eh, amma in ban da waɗannan wuraren mm, to duk inda sallar liman ta ɓace ta mamu ta ɓaci to wannan wurin kuma yana ciki na bai cikin sha biyun can mm,
na ba tarbin gadi na yawwa inda liman ya tuna sallah da mi eh ana bin shi ba shi bai ba mm, ina ba tar an gane na saboda dole ne ya jeranta mm, tsakanin alhadira da da alfa'ita mm, ko ba haka ba ƙwarai yawwa wancan kuma matsalar ta shafe shi shi kadai mm, ba ta shafi zatin sallar ba mm, inda ya tuna misali bai da alwala ko kuma alwalar tasa ta walwale mm, ko al'aurarsa ta bayyana misali mm, to wannan duka shine abin ya shafa mm, bai shafi zatin sallah ba na Eh. nan kuma illar mm, kai tsaye ta shafi sallar ne.
mm, to shi yasa aka ce ai wa yasri zalika li salatil ma'mumina na
wannan illa ɗin ta yana so daga taliman zuwa ga sallan mamun da ke bi shi na saboda haka su ma tasu ta ɓaci na shi yanke su ma su ma su yanke in kuma ya riga ya kulla raka'a kamar yadda muka faɗa a baya na sai ya tuna shi liman to shi ma ba zai yanke ba sai ya yi niyyar nafila ya maishe ta nafila ya cika wannan raka'a din na sai ya karo wata sannan ya zauna ya tahiya sai ya sallame na sai ce musu to ga abin da ya same ni shi yasa nan mai shi ta nafila sai ya hita batunsu tunda shi ya san me yake yi eh anan ko su yi tasbihi kai ya saurare su sai dai ya masa bayani eh sai dai in ya sallame sai ya ce to yan uwa masu tasbihi kunji kunji kunji abin da ya faru Eh, saboda haka sai a jira ni in za ku iya jira na in biya bashin da ake bi na in kuma ba ku iya jira na sai ku sa wani shi kuma ya koma gefe ya biya bashi sannan ya dawo ya yi wannan sallah ne Eh, to ai shi yasa ake so a karantar da al'umma Kwarai kuwa.
in ba a karantar da al'umma ba sai a yi ta hayaniya Kwarai.
eh eh eh eh yana yana sosai yana faruwa ƙwarai ku sosai to ai ba ko ina ake istiklafi ba ba ko ina ne liman zai jayi wani ya ce ya ci gaba da sallah ba Mm.
ba ko ina ba ne
Akwai inda ita ɗaya zai yi.
akwai inda hita kawai zai yi sai ya ba su da sai ya bar su su kuma sai su sa wanda za su sa Suka fi ɗaya na mutu ya yi raka uku.
duk za mu yi wannan a babu sahawi na'am kace Ce zai kasance ya kai sai da ya raka ta uku ce kila.
eh eh Dole sai ya shiga.
sai ya cika ta hudu tunda ba a nafila raka a uku in ba shafa'i da wuturi ba ne eh Na.
kamar yadda in ya raka a ɗaya sai ya kawo ta biyu Mm.
eh to haka in uku ya sai ya cika hudu Na.
eh sai ya zama ya samu na sun duk- dukkansu sun samu nafila kenan Mm.
mm. wa in kana ma'amuman to saura ma mu shi ko Mm.
tunda mun ji na hukuncin mai sallah shi ɗai da liman Mm.
to in ko bai biya ne yana bin liman ne Na.
sai hakan ya tuna Na.
to shi kan ma dama a imami Na.
eh sai ya ci gaba da bin limaminsa Na.
an gane Na.
eh matukar dai ba a kulla raka'an ba Na.
eh amma in- in ba a kulla ba a matukar an kulla raka'an to ya ci gaba da bin liman Na.
amma in ba a kulla raka'an ba Na.
to sai ya zare jiki
Ya tafiya.
ya tahi a ce tun da raka ba ta kullu ba Na.
amma in ya zan ko da ya tuna haka shi ma mu An riga an yi.
an riga an yi Mm.
to ba zai hita ba Na.
amma fa sallan ta ɓaci ya ci gaba da bin liman da lalatacciyar sallah Ta.
idan liman ya sallame Ta.
sai ya tashi ya biya bashi sannan ya dawo kuma ya sake wannan sallar Na.
eh wancan an hana mai fita saboda hurumin liman Mm.
liman da da alharma tun da har ya kulla raka'a to shari'a ba ta ba shi dama ya fita ba Mm.
bai cikin wuraren da shari'a ta ba shi dama ya fita Mm.
sai dai ya yi haƙuri amma ya san sallar shi Babu.
babu ta Eh, wani abu sai shari'a Sai shari'a.
Eh, abu ya lalace amma kuma an ce kai ta ta yi Eh.
Kwarai kuwa.
Eh. fa idza faraga idan ya kammala sallarsa Mm.
shi mamun Na.
sallama nasiya sai ya sallaci ya ranka sallan abin da ya manta Mm.
summa yu'idu ka gani ma sallama al-imami Mm.
wannan sallar da ya da liman da aka ce ta ɓaci Mm.
to ya sake ta Na.
eh amma hakan malamai suka ce fi lokaci in akwai lokaci Na.
eh ita lokacin ita wagga da ya da liman din Mm.
yawwa in ya zan malamai suka ce ko da liman ya kammala ya je waccan ko da ya gama waccan ita ma wannan ko da ya dawo lokacinta ya wuce Mm.
to an masa uzuri Na.
eh waccan din da ya da lima an karba eh tunda ba lahinsa ba ne Mm.
shari'a ta riƙe shi ta ce kar- kada ya rabu da liman Mm.
shi yasa an kai masa uzuri Mm.
an gane Na.
yanzu aka yi masa uzuri fa'iza kanat juma'atan in kuma ya kasance yana bin limamin juma'a ne na'am shi ma mu sai ya tuna Mm.
an gane na'am yawwa to ba zai fita ba to matukar an kulla raka'a na'am eh sai a yi ta tafiya da shi a matsayin yana juma'a amma ba juma'a yake yi ba to
in liman ya sallame juma'a din Mm.
sai ya tashi ya biya bashi in ya biya bashi to sai ya dawo ya yi azhar ba Eh, ba juma'a zai yi ba tunda mutum ɗaya bai juma'a ba eh. kuma an ka ce ba ya dai je wani masallaci ba a nan nan eh saboda a ka'ida ba a juma'a ba a halarta juma'a biyu
eh sai dai yayi azhar shi juma'a sa a wannan lokaci ta riga ta salwanta sai dai ya bar ma Allah eh na'am eh tunda asubahin ta abai ba raka a biyu eh ko kokari ya canza yadda eh a bai yi wa ai an ce ta lalace a kara makalla to tunda ta lalace ina magana canza niyya eh ta riga ta ɓaci a dole dole sai ya zo da sabuwa eh to wannan shine shine sallaha zuhuran sai ya sallaci ta a matsayin azhar ba a matsayin juma'a ba kare ce to a ai juma'a ne da liman juma'a ake bi na saboda haka bari in a'a yanzu azhar zai yi saboda ai mutum ɗaya baya juma'a dan ba a juma'a sai da hudubobi guda biyu ko ba haka ba hudubobin dole akwai mai huduba akwai masu saurari to yanzu in yace shi juma'a ina huduba ka gani wanda huduba din rukuni ce babu juma'a in babu huduba to shi yasa aka ce sallaci azhar mm raka'a hudu na'am a ba daidai bane eh ai shikenan juma'a ta wannan satin ta riga ta ta tahiyyata sai dai sai dai ya hari wani sati eh tunda har ya riga ya zo kuma an fara da shi to kuma shikenan to anan sai dai shi azhar shi yasa malamai suka ce ba a ce ya bar masallacin ya je sai suka ce sallaha zuhuran shine dalilin ambaton zuhar- zuhuran din don ka a ce ya ranka sai wani ya yi zaton kenan zai iya barin masallaci ya je wani masallaci sai aka ce a sallaha zuhuran azhar fa zai yi ko da ya je wani masallaci ana juma'a to kar ya je shi azhar zai yi dole saboda ta liman din da ya yi wadda aka lalata juma'a din ita ake son ya sake to amma a matsayin azhar sun yi kokari eh so in ana karatu sai kaga duk wata shubha da wata yana ta yayi ga karatu cikin ƙananan littattafai amma sai kaga manya ma da ake kallo ba su san shi ba ba su san shi ba eh eh eh masha Allah ka gani ko kwarai ku sosai kuwa masajinul imami ke kusan guda hudu ne Mm. sosai kwarai da gaske Allah yana cikin masajinul imam Mm. ba zai ba zai abin nan ba saboda haka sai dai ya yi haƙuri tambihun faɗakarwa sayati bayani zai zo zai zo nan gaba kaɗan anna a ƙadar raka'ati cewa abin da ake nufi da ƙulla raka'a inda ibnul qasimi a wurin ibnul qasim eh shine abdurrahman ibnul qasim ɗalibi daga cikin ɗaliba al'imamu malik al-misri eh suna daga cikin waɗanda suka yada malikiya suka kai ta a masar an gane? yawwa kuma ya daɗe da al'imamu malik ya zauna a gabansa yana karatu Eh, an ce kusan shekara ashirin yana gaban al'imamu malik yana ɗaukar ilimi eh ya ya ɗauki karatu yana cikin manyan ɗalibansa yana ciki na ƙare da gaske su Allah ya gafarta masa yawwa saboda akwai sa- fatawoyi da suka saba ma juna shi da abokinsa an gane na mala ashabu Mm.
shi ma mutumin masar ne eh to duk tsare ku ne duk sun yi ɗalibta a gaban shi al'imamu malik ɗin Mm.
eh to amma suna yawan samun saɓani wajen fatawa Mm.
eh a gane na yawwa to shi ya tafi kan cewa shi ibn al-qasim kenan abinda ake nufi da kulla raka'a to shine bi raf'ir ra'si min ar-ruku'i shi a wurinsa sai in an dago kai daga ruku'u to sannan an ka yawwa sannan an ka kulla raka'a Mm.
amma ɗora hannu ga guwayu a duka in dai ba a taso ba to shi a wurinsa wannan duka ba a ƙadar raka'ati ba ne illa fi masa'ila amma in banda wasu mas'aloli shi kuma abokinsa mala ashabu ya ce a ƙulla raka'a da zaran kawai aka duka aka yi ruku'u to ba sai an taso ba raka'a ta riga ta kullu to sabanin da suka yake to amma sai suka samu ittifaki akan wasu mas'aloli wanda ba su wuce bakwai ba zuwa takwas wanda shi abdurrahman din sai ya wafaƙa ma malam ashabu kan cewa in dai waɗannan mas'aloli ne to lalle shi ma ya yadda cewa ƙulla raka'a yana samuwa ne da zaran an yi ruku'u ba sai an taso ba saboda haka anan bai saba ma malam ashabu ba na daga cikin matsalolin a shine akwai idan mutum ya tuna bayyana karatu sallaye wadda ake bayyanawa Mm.
to sai ya manta ya asirta kuma ko da ya tuna ya riga ya ya shiga ruku an gane to ba zai dawo ya ce ya gyara karatun ba sai dai ya ci gaba da tafiya ya yi kabliya saboda barin bayyana wanda ya yi an gane na yauwa haka kuma in mahallin asirtawa ne ya bayyana Mm.
sallar da ake asirta karatu sai ya manta ya bayyana na bai tuna ba sai da ya shiga ruku'un wannan raka'an yana cikin ruku'u sai ya tuna to shi ma ba zai dawo ba sai dai ya karasa sallan ƙarshe sai ya ba adiya saboda ya riga ya kulla raka'a so ba zai dawo ya gyara shi wannan rukunin da ainihin wato ya tuna haka abin da ya shafi kabbaran sallolin idi shi ma yana cikin matsalolin na eh madadin ya yi kabbara shidda misali kila sai ya yi uku ko hudu ko biyar ya manta da sauran to bai tuna ba sai da ya shiga ruku'u to shi ma ba zai dawo ba na raka'a ta riga ta kullu sai dai ya karasa sallan sannan me ya yi kabliya na saboda barin wancan takabirorin nan wannan takabiratu din da ake yi na kamin liman ya fara karatu Mm.
eh to in an bar su ko aka bar ɗaya ko biyu to su a nemi su ƙabliya haka shi ma in ya fara sallan magariba shi ma yana daga cikin basa'il ɗin ya fara sallan magariba sai ya ji kusa da shi kuma ga wani jam'in magarib ɗin ne ma dai ana yi Mm.
shi kuma ya fara tashi shi kaɗai na amma ko da ya fahimci haka ya riga kuma ya yi ruku'u ta eh to shi ma ya ci gaba na Eh, ba zai yanke ba saboda ita magariba mun karanta a baya lokacinta takaitacce ne ba ya da yalwa Mm.
Eh, tun da har ya riga ya kulla ruku'unta to shi kenan ya haƙura da jam'in kawai ya riga ya kuɓu ya riga ya- ya kuɓuce masa a gane haka inda ya gabatar wajen karatu ya yi takadimi da ta'akiri ai fatiha ake fara sannan sura go fara to sai ya fara sura sai a tankis Mm.
da ya yi sura sannan sai ya yi fatiha na ko da ya tuna kuma ya shiga ruku'un wannan raka'an to shi ma ba zai dawo ba dan yayi me dan yayi wannan gyara to anan da shi malam abdurrahman ibn al-qasim da malam ashabu duka sun yi ittifaki kan cewa anan kulla raka'a ba wai sai an dago daga ruku'u ba eh da zaran an yi sujuda shikenan ruku'u ya riga ya raka'a ta riga ta kullu eh na'am wajen kabarbarin da masallaci na'am
malam in mutum ya zo ko da zo an yi an kare su mm an shiga karatu mm to na ya zai sai ya ranka su in ya ranka su shikenan sai ya ci gaba da sauraron karatun liman na'am ok ina nuna sai ya ranka su ko da ya zo ya yi kila yana karatu ko to sai ya sauri ya rama kabbar barin ba ya san ko nawa na ba to in ya rama sai ya ci gaba da sauraron karatun liman
ko an kara rubutu na Mm?
ya an kara rubutu shikenan ya yi hasararsu Mm. babu magana kabliya tunda ai ya- yana bin liman ne eh kwarai da gaske eh to shine illa fi masaila mazkura sai dai a cikin wasu mas'aloli da aka ambata su ne waɗanda muka ba da misalai to anan kam da shi abdurrahman da shi mala ashabu ah, wanda sunansa miskinu eh, ashabu lakabi ne na shi eh, miskin shine sunansa eh, ibnu abdulaziz to shi ma ya ya yadda da abinda shi mala ashabu din ya faɗa eh, eh, ya yadda da abinda ya yadda da abinda ya faɗa karin ko ya Eh.
rasa sama ɗanarin sikini a sosai to me yasa aka samu wannan hmm? dama me ma'anar miskini hmm?
talaka
a ba talaka ba me ma'anar miskini dama eh abukaci
ainihin ma'anarsa na Eh.
ƙarfe wanda yana tsori guda yawwa miskini shine wanda yake baya taharruki baya motsawa shine miskini Mm, saboda galiban talauci yakan sa mutum sukuni Eh, to shi yasa sai aka aro shi sai aka bashi Eh, saboda in kana talaka baka motsawa ko ba haka ba ko magana ake baka sa baki saboda baka da kusisi za a yi ta abubuwa mutane na ta harkoki kai ba abin da za ka yi wani na shagali kaza wani na kaza wani na kaza ya gida gida kaza ya yi kaza ya je umra ya je aikin haji
kai kana nan eh kai zuwa kasuwa ma sai ya ma wuya eh kwarai da gaske gaskiya ne allai ba laifi za a iya samun mutum shi ba komai eh ba ba wai suka ba ne da an ce mutum miskini a larabci kenan eh ba ba suka ba ne eh ana nufin wanda ya natsu to kaga wannan ai yabo ne yabo na
sai ya ji larabci zai eh eh
almadawa bi ma shi ne zan eh zai shiga nan almadawa bi ma shi ne zan eh tun da mu a hausance an ce mutum miskini to kaga akwai dan suka a ciki eh amma dai a larabce ba suka ba ne eh a larabce ba suka ba ne an gane ba suka ba ne illa mu a urfin mu na hausa to ya an ce kai ta can miskinin banza to kaga suka ne eh suka ne to illa fi masaila mazkuratin fil muqawwalati eh sai dai a wasu mas'aloli da aka ambata a cikin littattafai waɗanda aka tsawaita bayani a cikinsu manya-manyan littattafan ah, fiqihu yana nufin irin su shuruhul mudawwana irin su at-talqinu irin su at-tafri'u da makamantansu da kuma shuruhu na muktasar to duk zaka ga malamai na ambata su waɗancan matsaloli da shi wannan abdurrahman ya yi muwafaka da abokinsa mala ashabu eh to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai a tashi faslun ya harumu alaihi salatun nafli eh sallah ita tana da faɗi sosai eh tana da babuka da yawa wa alaikumussalam wanda za ka ɗau lokaci kana karatu na'am
wanda yake wanda ya bi wanda ya bi liman ina bayani mai ana sallah eh sai ka yi ruku sai wani zo da baya sai ya kabara Eh.
sai ka kafi liman sai ka daga ba kamin liman ya daga eh mutum zai dawo ne fi liman ko tsayawa zai fi liman ya a sai ya ci gaba da bin liman tunda kuskure ya yi ai shi kenan sai ya gyara eh sai ya yi sauri ya sake cimma liman eh kada ya bari liman ya ɗago bai cin masa ba tunda dai ba da gangan ya yi ba ko kuskure na yi wahami na ya samu eh to ba laifi sai ya sauri ya sake komawa wannan yana faruwa za ka ga wasu na dagowa daga sujuda liman bai dago ba to ba zama za su yi ba sai su sake koma da sauri eh sai su sake cimma liman haka ake yi eh tun da ka'ida mamu ba abin da zai yi sai liman ya riga shi eh sai liman ya riga ka yin komai sannan kai ka yi wannan shine shine ka'ida saboda haka ba za ka zamo abokin liman ba kuna yi tare ba za ka zamo kuma yayansa ba kana shiga gabansa sai ka yi sannan ya yi a za ka zamo ƙaninsa ne yaronsa yana gaba kai kuma kana baya sai ya yi sannan ka yi Eh, to shi yasa suka ce akwai abokin liman akwai yayan liman akwai ƙanin liman Hmm? To wanda a daidai shi ne ƙanin liman wanda yake jiran sai liman ya yi kabbara sannan ya yi ba tare za ku yi kabbara ba sai liman ya yi ruku'u sannan ya yi ba tare za ku yi ba sai ya yi sujuda sannan ka yi sai ya gama sallama sannan kai ka sallame an gane? eh wannan shine ƙa'ida shine ƙa'ida tunan za mu kwana insha Allah sai mu shiga wani darasin ko? abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah